abul anbiya tare da haka yana jin tsoron abkawa cikin shirka in annabi ibrahim tare da duk wannan matsayin da gare shi a wurin Allah yana jin tsoron abkawa cikin shirka ni da kaifa eh wa ya fi cancanta tsakankanin mu da annabi ibrahim ya shi yana jin tsoron abka mashirka mu muka fi cancanta wannan sau da shi allah ya kare shi ma'asumi ne duk da haka yana mi yana tsoro ma'annahu huwa alladhi kasara al-asnam ko kasara al-asnam tare da cewa annabi ibrahim shine wanda ya karya gumaka shi ya karya su da hannun shi wa udhiya fillah aka cutar da shi cikin Allah madaukakin sarki game da addinin Allah ma hadha lam ya'man ala nafsihi tare da haka bai amuntu ba akan kansa yana jin tsoron ne abka mashirka anan kaga mu muka fi cancanta mu ji tsoron me abka mashirka bale wannan lokacin da muke ciki da ake son a mai da shirka a matsayin tauhidi a mai da kafirci a matsayin imani a mai da riya a matsayin ikhlasi lokacin da ababen bauta suka yawa a doron ƙasa lokacin da muke ciki wanda bokaye da sahara suka yawa a ciki lokacin da muke ciki wanda malaman da'awa wanda ke kiran mutane zuwa ga bata suka fi yawa sama da malaman da suke kawo gyara zamanin da muke ciki da ake bautar waliye da shehunne da kabarai mu muka fi cancantan mu ji tsoron abakawa a cikin shirka sama da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kenan kaka sai ka dinga taka tsantsan kana kula kana dubawa kana gyarawa kana hangen nesa dan kaka auka mamu shirka da kafirci wa qala Allah madaukakin sarki yace wa junubni wa baniya an na'budal asna ga adda annabi ibrahim yake Allah ke hakaito mana ita. Annabi Ibrahim bayan ya aje iyalinsa a garin Makka ya roki Allah ya sanya wannan garin ya kasance gari ne amintacce wanda ba za a yawaita zubar da jini a cikin sa. Sai ce wa junubuni ya Allah ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana da zurriyata an na'budu al-asnam mugumta magumaka ya Allah ka tsare mu da bautar gumaka. mu muka cancanci mu roki Allah ya kare mu daga abuka cikin me cikin shirka Annabi Ibrahim ya ce wa junubni ya Allah ka raba ni ka kare ni ka tsare ni da ni da ƴaƴana an na'budu al-asnam daga bautar gumaka Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya ubangiji innahunna lalle waɗannan gumaka sun zamanto sababi na batar da dama daga cikin mutane sun halakar da dama daga cikin mutane shi yasa ya Allah ka tsare ni da iyalina da ‘ya'yana kan mu bauta ba kumki kuma bayanka. Walan mara a kasarata shirk lokacin da annabi Ibrahim ya ga yawaita shirka wa kasarata almaftunina ya ga yawan waɗanda suka fitinantu da bautar wani Allah khashiya ala nafsi sai ji tsoron kansa ya shi ma kanshi tsoron kai ya abuka shi wal insanu bashar malaci mutum dai mutum ne wallazi waqa'u fi shirki basharun waɗanda suka ɗauka a cikin shirka mutane ne wal insanu la yuzakki nafsahu mutum ba zai tsarkake kansa ba ya rika ganin cewa mun tsira mun hauturin tsira wala ya'manu ala dinihi ba zai amuntu ba akan addinin sa ya rika ganin komai daidai ne bala alaihi alkhawf bal ba haka ba wajibi ne akan sai dinga jin tsoro ala dinihi akan addinin sa akthara mimma yakhafu ala nafsihi wa ala malihi wa ala harami fiye da yadda yake jima kansa tsoro ko jin tsoron dukiyarsa ko jin tsoron haramce shi iyalinsa da danginsa da makutansa makusanta sa kenan wa junubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ka tsare ni da ni da 'ya'yana ba za mu bauta ma gumaka ba ya ubangiji lalle gumaka sun batar da dama daga cikin mutane bi ma'ana gumaka sun zama to su ne sababin batan da dama daga cikin mutane don haka Allah ka tsare kenan wahidi na gaske shine wanda ke taka tsantsan yana shi maka shi tsoron imanin shi kai kubuce masa yana shi maka shi tsoron tauhidin shi ka shirka da shiga a ciki kar ya taratsa ta rubuta masa aikin sai zaman to aiki ne ba karbabbe a wurin Allah ya kasance kullu yana cikin so kullu yana wani man ya san ya karanci abin da zai amfane shi addinin sa da duniyar sa dai abin da zai amfane sa ya nisanci abin da ba zai amfane sa malace wa hadha al-mawdu' نواقض الإسلام قد اهتم به العلماء قديما وحديثا وأن موضوعي نأبا بند سكي وروري مسلمتي حقيقة ما لم يسنباش مهمانتي أداد ينزو وهو جدير بالاهتمام كما وأن موضوعي يا چنچنتا يا كماتا يا داتي أتي أنباس مهمانتي أبنى كده علاقة المسلمتك abinda zai ruguza maka musulunci a kaga yana da amfani yana da muhimmanci a ce an san shi fa'allafu fihi mu'allafatin mustaqilla saboda muhimmancin sa da malamai suka gani shi yasa suka yi rubuce-rubuce akan abin da shafi ababen da suke warware musulunci littattafai na musamman da suke magana akan wannan mawdu'in kawai kamar irin wannan littafi wanda al-imam al-mujaddid al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wallafa wanda wanga sharhi ne da muke muke karantawa na Fausa kaga Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya kebanci wannan babin na ababan da suke warware musulunci da rubutu na musamman wanda rubutun ya shafi kawai bayani akan ababan da suke warware musulunci sune nawaqidul islam ke sa malamai suka himmantu wurin wallafa littafai na musamman da suka kebanci zancen abin da ya shafi ababen da ke warware musulunci wa ja'alu lahu baban fi kutubil fiqh wasu malaman suka sanya ma wannan mawdu'in na nawaqid al-islam babi na musamman a cikin littattafan fiqh yusammunahu babu hukmil murtad zaka cikin littattafan fiqh ana karantawa za a kai da babi wanda ake ce mishi hukumcin wanda ya ridda wanda ya ridda shine mi wanda ya aikata ɗaya daga cikin ababen da suke warware musulunci haka saboda muhimmancin sa malamai suka ware masa babi a cikin littattafan su na fiqh wanda suke ce ma babin babu hukumil murtad babun hukumcin wanda ya ridda وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام أشوانا باب النباب حكم المرتد سن أنبتا أبا بندسكي وروري مسلمج وحكم من وقع في شيء منها كما سن أنبتي حكم چن وان دي أبكى أجكم وان أبدك چن أبا بندسكي وروري مسلمج ذكروا أنواعا كثيرة سن أنبتي نوعك ما سيوا من النواقض دقى چن أبا بندسكي وروري مسلمج allati la takhturu ala bali insani wanda mutum baya ma tunaninsu ba za su zo masa ba a cikin tunanin shi lakinnahum rahimahumullah sai dai su din Allah shi kansu da rahama ahsauha wa bayyanuha wa bayyanu hukma man waqa'a fi shay'in minha sun kididdige su sun bayyana su sun bayyana hukuncin wanda ya abka a cikin wani abu daga cikin ababen da suke warware musulunci لأن الدين هو أول الضرورات الخمس so da shi addini shine farkon darurori guda biyar ai akwai darurori guda biyar wanda musulunci ya wajabta a kiyaye su a tsare su to na farkon su shine me musulunci wannan shine malam zai kama yanzu ad-darurat al-khams darurori guda biyar allati tajibu al-muhafazatu alaiha wanda wajibi ne a tsare waɗannan darurorin guda biyar fa yuhafazu ala ad-din sai a kiyaye addini wa yajibu an yutabbaqa al-hukm ala al-murtaddin al-kharijin an al-islam kuma wajibi ne a zartar da hukunci akan wanda suka yi ridda suka bar musulunci qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da mun Allah su tabbata a garin shi yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya masanya addininsa faƙutuluhu ku kashe shi wani hadisi ne ingantacce imamu bukhari ya fitar da shi ƙarƙashin hadisi na 317 imamu nasa'i shi ma ya fitar da shi ƙarƙashin hadisi na 459 haka imamu tirmidhi hadisi na 458 imamu ahmad a cikin musnad hadisi na 1871 daga hadisin abdullahi dan abbas allah ya da su wanda ya masanya addininsa ya canza sa ya yi ridda kenan faqtuluhu ku kashe shi so za su kashe shi kenan hukuma ta musulunci idan ana hukuncin musulunci sai hukuma ta kama shi ta bi duk matakin da ya kamata ta bi a kansa sai a zartan masa da hukuncin kisa ina fata mun gani wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutalar sabbata gare shi yace لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والشاهد قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريشيتي بحالت با جنم متم مسلمي سيدة ديان أكو نفرق النفس بالنفس rai da rai idan ya kisa ya ganganta kashe wani shi ma sai a kashe sa wasayyibu zani da bazawari mazinaci wanda ya taba aure sannan ya yi zina shi ma hukuncinsa kashewa ce jifa ce har ya mutu wattariku lidinihi da wanda ya bar addininsa ya yarda kenan almufariqu jama'a wanda ya rabu da jama'an musulmi shi ma kashi shaki malaci wa shahidu muhalli shahid a cikin zancen da muke shine wanda ya bar addininsa ya yarda kenan shi ma kashi shaki sau da kiyaye mi kiyaye addini don kar a dinga wasa da shi hadisi shi ma ingantacce da Imam Bukhari ya fitar da shi a ƙarshen hadisi na 6878 haka Imam Muslim ƙarshen hadisi na 6676 Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 4352 Imam Tirmidhi hadisi na 4402 Imam An-Nasa'i hadisi na 4416 haka Ibn Majah hadisi na 2534 daga hadisan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa thani min ad-darurat an-nafs nabiyu daga cikin darurori da ake tsare su ko ya wajaba a tsare su shine an-nafsu rai wajibi ne a kiyaye rayuwar mutane daga kisa da halakawa ولذلك شرع الله القصاص saboda haka ne ma bi ma'ana tsare rayuka Allah ya shar'antar da qisasi shine ramuwa yin qisasi ramku qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka imani da Allah kutiba alaikumul qisas an wajabta muku yin qisasi fil qatla game da al'amarin wanda aka kashe ai qisasi ka kashe kai ma aimi a kashe ka shine qisas ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan ko har zuwa faɗar Allah maɗaukakin sarki walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun walakum fil qisasi haya kuna da rayuwa fil qisas a cikin lamarin yin qisasi bi ma'ana yin qisasi yin ramuwa zai tabbatar muku da rayuwa so da idan wanda ya kisa ya san za a kashe shi hakan zai hana sai ya kisa kaga ya kare me farko rayuwarsa sannan ya kare rayuwar wanda zai kashe shine walakum fil qisasi haya ya ulil albab ya mu'abuta hankali la'allakum tattaqun ku cewa za ku ji tsoron Allah amara bi hifdhil anfusil mu'mina Allah madaukin sarki yayi foro da kare da tsare rayukan masu imani walidha shar'a al-qisas saboda haka ne ma ya shar'anta yin qisasi da hifzil anfus saboda kare rayuka min al-i'tida daga yin ta'addanci akan rayuka yace walakum fil qisas haya لأن القصاص سوى شي قصاص راموا وإن كان قتلا للجاني هدا يا كسانشي kisa ne da kashewa ga wanda ya laifi fa innahu yusabbibu alhayata linnas kashe shin yana tabbatar da rayuwa ga mutane yana zamantowa sababi na samun rayuwar mutane li'annahu yamna'u alqatla so da kisa zai hana yin kisa kashe shin da aka zai hana shemi yayi kisa ko ya hana wannan sai ya kisa fa ya'manu an-nasu ala dima'ihim sai mutane su amuntu akan jinanansu ba za a zubar da jinanansu fa idza alima alqatilu idan wanda yayi kisa ya san aw alima man yuridu alqatla ko wanda yake so yayi kisa ya san annahu sayuqtal cewa shi din ma za a kashe shi idan ya kisa fa innahu yakuffu an alqatl to zaka ga ya kame daga barin kisa fayanji fayunji nafsahu sai ya tsare kan shi karan farko wa yunji man hamma bi qatlihi kuma ya tsare wanda ya nifaci kashe shi shi ma ya tsira wa bidhalika tuhqanu ad-dima'u wa tuhfaz da yin kasasi ne za a tsare shinanan mutane kuma a kiyaye su الثالث من الضرورات من الضرورات الخمس نأكل daga cikin darurori darurori guda biyar da musulunci ya sa wajibi ne a kiyaye su shine al'aql hankali Allah jalla wa ala khalaqa hadha al-insan Allah madaukakin sarki shi halicci mutum wa mayyazahu an ghairihi min al-makhluqat ya bambance mutum daga waninsa daga cikin sauran halittu li'annahu a'tahu al-aql saboda ya ba mutum hankali li yumayyiza bihi bayna an-nafi' wad-dar dan mutum ya yi ƙoƙarin tantancewa ya bambance tsakankanin abin da ke da amfani da wanda ke da cutarwa wa tayyib wal khabith dan mutum ya bambance tsakankanin abin da ke da daɗi da mummuna wal kufri wal iman dan kuma mutum ya tantance ya bambance tsakankanin kafirci da imani shi yasa Allah ya ba sa mi hankali shi yasa wajibi ne a tsare mi hankali ka yi wasa da shi Allah madaukakin sarki ya ce ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر حقيقة من كرم بنو آدم تهنج باسو أنكي من كرم أسو من جرم أسو تهنج السام لأكوسي سجد زوا قبابا سشيد النبي آدم عليه الصلاة والسلام وحملناهم في البر سنم مكة سوق أقامس أبند زاس هو أسرري مكة سوق أقامس جاكنا muka sauƙaƙa musu dawakai, muka sauƙaƙa musu raƙumma, motoci, mashina, kekuna, jiragen sama da za su hau. Sannan kuma muka sauƙaƙa musu abin da za su hau yayin da suke cikin teku, kwale-kwale jirgin ruwa da makamantansu. Kaga Allah ya karrama banu Adam, ya ba su hankali, ya bambanta su da su da sauran halittu. Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakikan man halicce mutum fi ahsani taqwim a cikin mafi daidaita halitta a cikin mafifice halitta halitta mai tsari kana Allah ya karrama mutum ya ba su hankali bai kamata bai tozartar da wannan hankali malace fallahu jalla wa ala mayyaza al-insana bi hadha al-aql Allah madaukakin sarki ya rabi mutane da sauran halittu da ba su wannan hankali fa idza jana al-insanu ala aqlihi bi an ta'ata shay'an min al-musakkirat wa min al-muskirat wal mukhaddirat wa musakkirat wal mukhaddirat fa inna Allah awjaba iqamata al-hadd alayhi bil-jadd to idan mutum ya yi ta'addanci a kan hankalinsa ta hanyar shan wani abu daga cikin ababen da suke sa maye ko ababen da suke rufe ƙwalluwa da hankali da tunani to shi yasa Allah madaukakin sarki ya wajabtar da tsaye da haddi a kansa ta hanyar bulale sa a masa bulala saboda mi kiyaye hankali da hankali ne za ka hankalta ka bauta mahallaka da hankali ne za ka hankalta ka gano Allah shi kaɗai cancanci bauta idan ka rubuta wannan hankalin da me za ka gano da me za ka fahimci abin da zai amfani ka da wanda zai cutar da kai to shi yasa idan ka yi amfani da wani abin da zai kawar da hankalinka ta hanyar shaye-shaye ko shaƙe-shaƙe ko tamne-tamne ko allura da za ta sa mutum ya fita cikin hayyacinsa da tunaninsa da hankalinsa to an wajabta yi masa haddi na bulala domin ya kiyaye domin a tsare hankali hifzan lil uquli li alla yatala'abu biha an tsara haddi ko an wajabta yin haddi ga wanda suke shaye-shaye saboda kiyaye hankali don kar a dinga wasa da hankali. Arrabi'u min ad-darurat al-khams na hudu daga cikin darurori guda biyar da ya wajaba a kare hifdhul amwal tsare dukiyoyi li'anna an-nas la budda lahum min al-mal so da mutane ba makawa sai sun samu kuɗi ba makawa sai ya kasance sanar da dukiya allazi taqumu bihi masalihuhum wanda da wannan dukiyar ne za su aikata duk wani abin da yake amfanin su ne na rayuwa almalu asabul haya kama yaqulun dukiya shine tushen rayuwa kamar yadda suke fada kashin gadan bayan rayuwa ke rayuwa ba ta tafiya sai da mi sai da dukiya قال تعالى الله مدوكين سركيتش ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء kada ku bai wa wawaye amwalakum dukiyoyinku wawaye ko ya kasance mutum mahaukaci ne ko ya kasance mutum wawa ne ko ya kasance yaro ne karami ba zai iya tasarrufi cikin wannan dukiya ba sai dai lalata ta to kar ku ba su dukiyoyinku ko da dukiyoyinsu ne da aka baka matsayin ashiya nasu na gado Allah ce kar ku ba su dukiyoyinku sai aka maida su kaman naka ka san muhimmancin dukiyarka ka tsare ta haka kar ka ba maraye dukiyarsa yanda bai cancanci a ba sa wadan kai lalata ta sai Allah ce allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyar da Allah ya sanya ta kasance a gare ku qiyaman abinda zai tafiyar da rayuwar ku wurin yi mata abinda zai amfane ta kaga shi dukiya qiyaman ce abu ne wanda sai da shi rayuwa ta yi kyau sai da shi daidaita rayuwa da dukiya zaka ci kasha da dukiya zaka samu wurin zama da dukiya zaka aure da dukiya zaka yi hajji ko umara da dukiya zaka koyar zaka sa ayyanka karatu wanda zai amfane su duniya su da lahirarsu dan haka ba a wasa da dukiya malace fa man i'tada ala amwalin nas bis sariqa duk wanda yace zai yi ta'addanci akan dukiyoyin mutane ta hanyar sace su fa innahu tuqta'u yaduhu hatta ya'mana an-nas ala amwalihim wannan mutunan za a yanke hannunsa har mutane su amuntu akan dukiyoyinsu shi sa Allah ya sanya haddi na yanki hannun barawo dan mutane su amintu game da dukiyoyinsu qala ta'ala Allah duk madaukakin sarki ce was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim was-sariqu barawo namiji was-sariqatu da barawniya mace faqata'u aydiyahuma ku cire hannayensu jaza'an bima kasaba sakamako ne akan abin da suka aikata na sata dukiyoyin mutane nakalan min Allah azaba ce ta musamman daga Allah dan su daina wasu su ma dake da niyyar sata dukiyoyin mutane su bari wallahu azizun hakim Allah mabuwayin sarki ne cikin abin da duka yake ba abin da ke gagararsa hakimun mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake zartarwa fa idza quti'at yadun wahidatun hufizat amwalun nas da amma wani haddi aka ce da masa hannu sai kaga dukiyar mutane san tsaro ba wanda zai saci dukiyar mutane ولذلك تجدون تجدون البلاد التي تقام فيها الحدود آمنة مطمئنة على دينها وأنفسها وأموالها وأعراضها shi yasa za ku samu duk ƙasar da ake tsaye da haddi na shari'ar musulunci wannan ƙasar za ka ga tana cikin aminci tana cikin nutsuwa ta ɓangaren addininta ta ɓangaren rayukanta ta ɓangaren dukiyoyinta da ta ɓangaren mutuncinta duk ƙasar da ake shari'a za ka samu haka kasar da ake gudanar da shara ubangiji ake zartar da haddi gaban kowa kamar yadda Allah ya ce za ka ga suna cikin nutsuwa da wuya ka ji wani ya kashe wani saboda ya san in ya kashe za a kashe shi da wuya ka ji wani ya zo ya saci dukiyar mutane shi yasa wasu kasashen da ake zartar da wannan shari'a sai kaga mutane sun bar dukiyar su a hili sun tafi sallaci su tafi sirri saboda sun amintu daga barin sata zartar da hajji ake gabarawa mala ce bainama albilad allati la tuqamu fiha alhudud tasuduha alfawda walittirab walkhawf walbahimiyya kama huwa ma'lum sabanin kasar da ba a tsayar da haddin Allah a cikin ta ba shari'a zaka ga wannan kasa shirme ya yawa a cikin ta zaka ga alittirab ya wanzu a cikin wannan kasa zaka ga tsoro za ka ga dabbanci ya yawaita cikin wannan ƙasa kama huwa ma'alum kamar yadda yake abin sananne duba ga ƙasashen da ba shari'a musulunci yadda ake zubna shi na mutane ta hanyar kashe su yadda ake sace dukiyoyin mutane yadda ake ta'addanci yadda ake zub da mutuncin mutane ta hanyar tuhumar su da abinda sun barranta daga barin shi yadda ake bata 'ya'yan mutane ta hanyar zane da su da lalata da su 'ya'yan shagu sun yawaita cikin al'umma sun rasa dangantaka su idan aka ce ina ubansu san ubanshi me ya kawo haka rashin yin shari'a Allah a wannan ƙasa da ana yi da haka bai faru alhamis min ad-darurat alhams na biyar daga cikin darurori guda biyar da musulunci ya fora a kare wanda shine na ƙarshe da zamu tsaya kan shi insha Allah hifdhul ansabi wal a'rad tsare dangantaka da mutunci dangantaka da mutunci wane dan wane jikan wane kanan wane wan wane dan uwan baban wane dan uwan mahaifiyar wanci in ba kare dangantaka ba ba za a samu hakan ba da zina ta yawaita sai a samu diyan da ba a san dangantakar su waye babanka bai sani ba uwar shi mazinaciya ce tana mu'amala sau da mutum daya to dan wane ne shi mutunci kuma zai zube dole a kare shi kowa ya saki baki wani masanaci ne wani kaza ne haka zai zubda mutane mutunci ba tare da haƙi ba to wajibi ne a kare dangantaka wajibi ne a kare mutunci wa zalika bi tahrimiz zina za a kare dangantaka ne ta hanyar haramta yin zina wa iqamatul haddi ala zani da tsaye da haddi akan wanda ya zina bi an yujlada mi'atun ta hanyar yi masa bulala 100 idan kana bikran idan ya kasance wanda bai taɓa yin aure ba ne bai yi zina sai masa bulala ɗaya wazzani ya wazzani fajilidu kulla wahidin min huma mi'ata jarda ku bulale ko na ɗaya daga cikin su bulala ɗari a zo da su gaban mutane ga hili ana garin su a bulale su a musu bulala gobe ne ya yi zina kaga an tsare mutuncin mutane wa yurjamu bil hijarati hatta yamut idan kana thayyiban za a jefe sa da duwatsu har sai ya mutu idan ya kasance wanda ya zina wanda ya taɓa yin aure ne li'ajil hifdil ansab an yi haka ne saboda kiyaye dangantaka min al-ikhtilat daga cakuduwa daga cakuduwa fa idza uqima al-hadd 'ala az-zunat idan aka tsayar da haddi akan mazinata idan aka tsayar da haddi akan mazinata fa innal ansaba tuhfaz to dangantaka za a kiyaye ta a tsare ta wa amma idza uqtila iqamatul hadd amma idan aka bar tsayi da haddi ala zunat akan maznata ikhtalatat al ansab dangantaka za ta cakuduwa ta lalace fala yudra hadha ash-shakhs man huwa ibnuhu ba za a iya gane ba wannan mutum waye ɗansa waye ɗansa لاختلاط الأنساب صبر التشاكل والدنغنتك لأن هذه المرأة يعتريها رجال كثير صبر وأنم ما تر مسجد يوسك إلى لا تليت فلا يدرى ممن حملت دهك بأسا دواتك جنابي با ملايئة تنتنشي وانغت النواني ولذلك تضيع الأنساب صبر دهكني دنغنتك تكي بجيوة التي جعلها الله مميزة بين الناس wadda Allah ya sanya dangantaka wani abu ne da yake rabewa tsakankanin mutane bi an ya'rifa hadha shakhsu mimman huwa ta hanyar da za a iya gane wannan mutunan daga wa yake wa yatarattabu ala dhalika al-ahkam ash-shar'iyya shi yasa kiyaye dangantaka tsare dangantaka yakan faru a kanta wasu abubuwa na hukumce-hukumcen shari'a. Mithlul maharamiyya kama a san muharramin mutum ko muharramin mutum, sai da dangantaka za a iya ganewa ga ‘yar uwarka ce, ƙanwarka ce, yakka ce, mahaifiyarka ce za ta kasance a matsayin muharrabak. Wal miras ta hanyar kiyaye dangantaka ne za a iya sanin suwa za su yi gado, wane ne ɗa, wane ne mahaifi, wane ne jika, wane ne kaka. da makamantansu wa gairi dalika min al-ahkam ash-shar'iyya da wasu hakan ma daga cikin hukumce-hukumce na shari'a al-mutarattiba ala an-nasab wanda suka rattabu akan dangantaka wa ta'arufu wa ta'arufin nasi fi ma bainahu dangantaka takan sa mutane su san juna su tsakankanin su wannan dan wane ne wanga jikan wane ne wanga dan wance ne wanga dan uwan kazan wane ne malaci hadha yu'rafu anna hadha abahu abuhu da haka za a iya sanin wanga baban shi wane ne وهذا أخوه وانا دان uwansa وهذا عمه وانا دان uwan babansa وهذا خاله وانا دان uwan mahaifiyarsa فيحصل التواصل بين الناس sai a samu tawasul haduwa tsakankanin mutane fa hadha huwa ihfdhul ansab wannan shine kiyaye dangantaka wa amma hifdhul a'rab amma kiyaye mutunci fa huwa yahsulu bi iqamati al-hadd fa huwa yahsulu bi iqamati hadd al-qadh kiyaye mutunci yakan faru ne ta hanyar tsayar da haddi ga wanda yake jifan mutane da abin da basu yi ba waladhi yaqdhifu an-nasa bil fahisha mutanen da yake jifan mutane da alfasha fa yaqulu fulanun zani yace wani fa mazinaci ne wa fulanun luti wani dan luwadi ne yujladu za a bulale shi ne بعد أن يطالب إذا قذف أحدا بالفاحشة بأن يقيم أربعة شهور يشهدون على ما قال زعمس بولالا ني نو زعمس بولالا تمانين والذين يرمون المحصنات و wanda suke jifan mata katangaggu da abin da suka barranta da shi sun malami a tobi arba'ati shuhada sannan ba su zo ba da shaidu guda hudu da ke tabbatar da abin da suka jefe shi da su gaskiya ne to za musu bulala nawa nawa tamanin ina fata mun gane da haka za a nemi ya kawo shaidu guda hudu akan cewa tabbatuwa ne yayi zina ko tabbatuwa na dan luwadi ne yayi luwadi in bai kawo ba kaga ya jefe su da abinda sun barranta daga barin shi sai a masa bulala tamanin wa tasqutu adalatuhu kuma adalcin shi zai fadi ويصبح فاسقا يواي غري فاسقين قال تعالى الله مدوكين سركي يتي والذين يرمون المحصنات waɗanda suke jifan katangaggun matan da ba san abin da ke faruwa ba sun malam ya bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba da ke tabbatar da abin da suka jefe shi da su ko abin da suka jefe su da shi fajliduhum 80 jalda ku bulale su bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abada kada ku ƙara karɓan musu shaida har abada wa ulaika humul fasiqun kuma waɗannan su ne fasikai illal ladina tabu sai wanda suka tuba min ba'di zalika bayan haka wa aslahu suka gyara halayensu fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah shine al-ghafur mai gafarta zanuban bayansa ar-rahim mai tausayi da shin kai in ya yafe musu ba zai kama su da laifin wannan aikin da ya yafe musu to waɗannan ijmal hadhihi ad-darurat al-khams waɗannan su ne darurori guda biyar allati amara Allah bi hifdhiha wanda Allah ya faru da atsare su wa rattaba al'uqubati alaiha kuma ya jeranta uquba akan wannan ababan guda biyar awwaluha ko awwaluha hifdhud din na farkon su shine kiyaye addini wa hifdhud din yakunu bi tajannubi bi tajannubi an-nawaqid allati tanqudu hadha ad-din kiyaye addini yakan kasance ne ta hanyar nisanta duk wani abin da ke warware wannan addini wa tahsulu biha ridda da duk wani abin da zai sa ridda ta faru wa yakunu aidan bi qatl al murtad kai addini yakan kasance ta hanyar kashe wanda ya ridda ne kamata mu dakata duk da mun ja lokaci yan uwa mun ja lokaci koyi hakuri amma na faɗa daidai Allah sa duka mu bi tare lada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah